الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى ما سأل بركة ina mana barka da arzikin sake hallara a wannan majalisi mai tarin albarka wanda muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu a sheikh abubakar mahmud gumi rahmatullahi ta'ala alai masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na goma daidai kuma an sha ruwa na goma daidai Allah ya sa na lada ne azumin wata ramadan na shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da goma cif ga watan uku miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin suratu ibrahim alaihi salam cikin wannan sura mai albarka jiya mun yi karatu zuwa aya ta 21 yau da izinin Allah madaukakin sarki za mu ɗora daga kan aya ta 22 zuwa yadda Allah madaukakin sarki ba mu iko kamar yadda muka saba akwai takardu waɗanda suka zo na neman addu'a sun zo da yawa kuma kamar yadda muka saba Allah madaukakin sarki maji roƙon bawa shine masanin sirru da zukatan bayi don haka Allah ya san bukatar kowa akwai masu bukata da ta shafi jinya akwai masu bukata da ta shafi damuwa irin ta bashi da damuwa irin ta zamantakewar aure da kuma damuwa irin ta zamantakewa tsakanin 'ya'ya da iyaye akwai masu bukata irin ta haihuwa akwai masu bukata irin ta aure akwai masu bukata da ta shafi ayyukansu na gwamnati da kuma sana'o'i akwai ‘yan makaranta da al'amarinsu ya shafi jarrabawa, duka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin lamuranmu, Allah maɗaukakin sarki ya biya muku bukatunku na alkhairi duniya da lahira, Allah ya shiga cikin lamuranku ya sauƙaƙe muku abin da yake muku wahala, Allah ya biya wa kowa bukatarsa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sannan akwai kuma wani bawan Allah da ya rubuto takarda da naira ɗari biyar ga sannan ta marayu ne shi ma addu'a yake nema Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukatunsa Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa lamuransa ga sannan yana ɗari biyar ce ta marayu a sannan kuma sai mai tambaya yana cewa mutum zai iya nafila da nufin yin addu'a domin neman mafita a lokacin buɗe baki to ko dai hannu zai ɗaga a lokacin wanne ya fi dacewa da shari'a to bai zo ba a shari'a cewa lokacin buɗe baki ana nafila zo ba lokacin buɗe baki lokaci ne da ake shagala da buɗe baki zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya daga cikin mafiya ibada da Allah madaukakin sake yake so a wajen bayinsa shine gaggautawa su zuwa ga shan ruwa aga idan zaka yi nafila yaushe ne zaka yi nafila ruwan zaka sha ko nafilar zaka tsaya ka yi kuma idan ka idar da nafilar sallar magariba za ka shiga ko kuma ruwan za ka tsaya ka sha to kaga idan ka kirkiri yin nafila a wannan lokaci to ka zo da wani abin da ba a san shi ba amma babu laifi bayan ka sha ruwa ka yi addu'a zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana faɗin zahabar zama'u wa bitallatil uruq wa tabatal ajru insha Allah kuma babu laifi don ka yi addu'a a daidai wannan lokaci ta bukatunka insha Allah ta'ala ba za a maida maka ba sannan wannan yana cewa a tambayarsa menene sahihancin maganar wanda bai yi wuturi da liman ba ba shi da ladan tarawihi sannan idan yana so ya sake tashi cikin dare ya yi wata nafila zai bi limaminsu to zai bi limaminsu ne ko kuma sai dai ya haƙura ya kasa da daddare almuhim daga bara na fara ganin wata fatawa tana yawo cewa duk wadda bai yi wuturi tare da limamin sana ashen ba ba shi da ladan ashen wadda wannan fahimtar wahami ce gaskiya da ya wannan fahimtar ya samu kuskuren fahimta ne ya samu wahami wala Allah abin da yake so ya ce shi ne abin da aka samu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man kama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya tsaya tare da liman hatta yansarifa har liman ya idar da sallarsa kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta masa ladan ya sallaci daren gaba daya tsayawa tare da liman ko har liman ya sallame ya hada har da shafa'i da wuturi duk wanda ya bi liman har aka yi shafa'i aka yi wuturi to ba ladan iya wannan sallar da aka yi ta tarawihi kadai zai samu ba zai samu ladan kamar ya tsayu daren ne gaba ɗaya yana sallah saboda ya yi cikakkiyar sallarsa tare da liman to kaga wanda ya taɓa wani abu da liman ya tashi to kenan zai samu lada gwargwadon abin da ya sallata ne ba zai shiga cikin wannan falalar ba idan raka'a biyu yayi zai samu gwargwadon raka'a biyu idan raka'a shida yayi zai samu gwargwadon raka'a shida idan raka'a goma ya yi zai yi gwargwadon raka'a goma idan kuma ya cike gaba ɗaya har da shafa'i da wuturi to zai samu ladan sallar dare gaba ɗaya to kaga da mai fatawar kamata ya yi ya bambance ce wadda bai ƙarasa sallah tare da liman ba to zai samu ladan gwargwadon abin da ya sallata wadda kuma ya ƙarasa tare da liman to shi kuma za a rubuta masa ƙiyamun lailin gaba ɗaya to kamar tambayar tasa kuma ta nufi idan kuma mutum yana so ya wasu nafilfilin daga baya fa tunda dama tsoron ƙarasawa da liman ɗin shine idan mutum ya ƙarasa da liman ya yi shafa'i ya yi wuturi kamar ya kulle sallah ne kenan kamar ba halin ya sake yin wata sallah kuma sai gobe shine yake tambaya to zai haƙura zai yi da ƙarasa wuturin da liman don ya salasa ta dare ko kuma ya yi da liman ɗin har wuturin shi kenan ya rufe sallah amsa a nan shi ne ya ƙarasa tare da liman ya yi wuturi gaba ɗaya kuma bai rufe sallah ba zai iya ƙarasawa ya yi wuturinsa kuma idan ya tashi cikin dare yana son yin sallah ya salli ma sha'a ya sallaci abin da Allah maɗaukacin sarki ya nufe shi zai sallata in ya so ba zai sake wuturi ba kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la witrani fi laila ba a wutri biyu a dare daya haka in yayi sallah bibbi bibbi bibbi in ya sallame shi kenan ba zai sake yin wutri ba domin yayi ta tare da liman a farkon dare Allahu alam wannan yake cewa idan wani abun alkhairi ya zo maka ko aka kira ka a waya aka faɗa maka kuma yana so kana so ka yi sujada shin akwai addu'ar da ake faɗa ne ko a'a, kuma ko babu hijabi za a iya sujjadar mace ce kenan. To, sujjadar shukura, wacce ake cewa sujudu shukur mashru'a, mana an shar'anta ta a musulunci, wadda wani abin farin ciki ya same shi, ya tsallake abin da yake tsoro. ko ya samu abin da yake nema farin cikin ya tsallake ko farin cikin ya samu yakan sa ya faɗi yana mai sujjada wa Allah maɗaukacin sarki don godiya wannan ana ce mata sujudu shukuri ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi sujjada wannan sujjadar ita ce ake ta sujjadar godiya ba wai a cikinta ne godiyar ba ita ce godiyar to ya kafa goshin a ƙasa yana mai yi wa Allah sujjada wannan shine godiyar babu wani abin da ya zo ingantacce cewa ga abin da za a faɗa a cikin sujada kafa goshin a ƙasa shi aka shar'anta amma za ka ce wani abu to babu wani abin da ya zo ya tabbata cewa ga abin da za ka ce amma idan mutum ya yi azkar wadda aka saba yi a sujada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li ko subuhun qudusun rabbul malaikati rabbul malaikati wa ruh duk abin da ya tabbata wadda ake faɗa a sujada idan ya faɗe shi a wannan sujada babu laifi wato sujada kenan daidai abin da za a faɗa daidai yake da abin da ake faɗa a cikin sallah tunda ba wani abu da ya zo daban wadda ba wadda aka sani a sallah ba idan kuma ba a ce komai ba to dama bukatar shine yin sujudar kuma an yi take tambaya shin sai da hijabi ko kuma ko ba hijabi za a iya ko ba hijabi za a iya ko ba hijabi za a iya ai ba sallah bace sujuda ce zallanta kuma tana samun mutum ne a lokacin da farin cikin ya same shi idan aka sharɗanta cewa sai an je an yi tsarki an yi alwala an zo an saka hijabi to ai farin cikin zai yi rauni yawwa ai da zaran abin ya zo ake faduwa a yi ta barakallahu fiku don Allah a jawo mutane hankali musamman limamai da ladanai kan yin sallah ba a kan lokaci ba musamman sallar la'asar da isha masallatai da yawa suna yin sallar lokacin bai yi ba gaskiya ne gaskiya ne mutane ba sa hatara da waɗannan sallolin guda biyu sallar la'asar da sallar isha lokutansu sun fi bakatarwa saboda suna da alaka da tafiyar rana ne ita kuma tafiyar rana tana canzawa yanayi yakan canza tafiyarta musamman kuma an jingina lokacin sallah da inuwa ita kuma wannan inuwar tana bambanta daga yanayi zuwa yanayi na shekara to akwai yanayin da inuwa tana nan yadda ake tsammaninta akwai yanayin da zai zo kuma inuwa ba ta yadda ake tsammaninta sai ƙwararru waɗanda suka san tafiyar rana su ne za su iya lissafa maka inuwa tana canzawa to kaga zancen mu jingina abin da agogo mu ce a zahar ƙarfe sha biyu da rabi la'asar ƙarfe uku da rabi isha'i ƙarfe karfe bakwai da rabi misali ya ce a haka za a tafa shekara ba zai yiwu ba yanayi yana canzawa to akwai masallacin da idan aka manna aloha a allo uku da rabi irin sallar la'asar in Allah yadda haka za a shekara zumbur ana sallar la'asar haka kuma za a shiga uku da arba'in sai a shiga uku da arba'in alhalin akwai yanayin da yanzu yanayin da muke cikin nan da wadda muka ɗan wuce baya kaɗan la'asar ɗin ma hakikaninta baya shiga sai uku da hamsin da wani abu lokacin ma ya shiga kaga idan an kira sallah karfe uku da rabi kira sallah ma bai yi ba idan an shiga sallah karfe uku da minti arba'in ko da arba'in da biyar sallah ba ta yi ba lokacin ta bai shiga ba to amana ce a hannun ladanai ya zama suna la'akari da wannan al'amarin yanzu al'amarin ya yi sauƙi ilimi irin na zamani da ya zo mana ya sauƙaƙe abubuwa da yawa idan ka bi littattafan malaman fikihu da inuwa za su dinga baka lokacin sallah idan karatu yayi nisa akan inuwa sai ka ga baka ganewa ma inuwar da kake ganinta karatu akan inuwar akwai inuwar da suke ce mata zillu zawal inuwar zawali wace rana take yin zawali a kanta dama kafin rana ta karkata ma an same ta idan ta karkata lokacin ne azhar yayi da haka an samu guntuwar inuwa kafin azahar ma ta yi to wannan guntuwar inuwa da aka samu kafin azahar ta yi to sai an cire ta a lissafin inuwa idan za a fitar da lokacin la'asar to akwai lokacin da ba za ka gwada daidai tsawonka ka samu lokacin la'asar ba za ka samu daidai tsawonka kuma la'asar ɗin ba ta shiga ba saboda akwai wata guntuwar inuwa wata rana ta karkata a kanta sai an cire ta da haka sai ta haura tsawonka da gwargwadon wannan abin da aka samu na inuwa sannan la'asar ta shiga ba shi sa malaman fiƙo idan suna magana kan inuwar kanta wani lokacin sai ga cewa to wani karatu ne da baka san shi ba to ladancin ba wai kawai mutum in ya in yana da murya mai zaki bane sai ya zama lada ko in yana kusa da masallaci sai ya zama lada ko in bashi da aikin yi sai ya zama lada ba haka bane shi ma ilimi ne mai zaman kansa shi yasa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo shi da lafuzzan ladanci daban wanda aka ce ya ba wa aikin kuma daban shi ya yi mafarki na lafuzzan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da lafuzzan cewa gaskiya ne mala'ika ne kuma wani lafuzzan gaskiya ne annabi sallallahu Alaihi wasallama ya karɓi lafuzzan a matsayin lafuzzan kiran sallah sai ce amma koya wa bilal ya annahu an damin ka sautar to saboda cancantar Bilal aka ce shi za shi zai rika kiran sallah haka kiran sallah ba kowa ne zai kira sallah ba ko masallatai galibi irin masallatanmu na sunna ban san me yasa wasu al'amuran na sakaci da lalacewa yafi yafi tasiri a masallatanmu ba da wuya ka je ka samu masallaci masallacin da kuke cewa na gargajiya ba gargajiya ba ce da wuya ka je ka samu masallaci a cikin gari wai ka samu kowa zai kama lasfika kira sallah akwai ladani yana nan baka isa ba dole sai ladan ne zai kira ya rike wajen sosai limami ma ya rike wajen ikon amma masallatanmu da karfe uku da rabi ta yi kawai wani zai shigo zai kunna lasfika ƙuu kawai sai kira sallah malam kawai sai kira sallah wai su ahalin sunna ne ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayyadaddu ne su Abu Ma'zura ne su Ibn Ummi Maktub su Bilal su ne ladanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baka ji ana cewa cikin sahabbansa kowa yana zuwa ya dale manara ya kira sallah su ne suke kiran sallah aikin su ne hakkin su ne amma mu duk irin waɗannan abubuwan sai ka samu kowa ma mai kiran sallah kowa lada ne ke sa wani da ya kwalla kiran sallah sai ka ji abin ba daɗi bai iya ba akwai amar ba bai sanya ake ba haka kowa liman ne ko liman bai zace wani wuce bismillah hudu saura kwata ta yi bismillah sai a wuce kawai a jasan haka ne ake da haka da ladani da liman da mamu duk cika ga abin babu tsari kuma ba ilimi ne koya mana wannan ba gaskiya wai daga lokacin da aka zo a karantar da mutane tauhidi a karantar da mutane tawalu'u ƙanƙan da kai a ƙoƙarin gina tauhidi da cire girman kai a zukatan mutane ta wannan hanyar suka sulale ya zama komai ma ya zama a wargaje ba limanci ba ladanci liman ɗin ma bashi da wani matsayi a masallaci haka aka mai da shi haka kawai liman zai sallar magariba da damuna a ce ai sai a haɗe ai a haɗe a haɗe a haɗe ana kiran sallar magariba ana kiran sallar magariba sai ka samu mamu suna tsaye suna tsatsaye a gaban sahu dole liman ya shiga sallah ana kiran sallah su kuma sun yi layi in an yi dadda in an gama kiran sallah to me za a yi kaga in yi rabu da su suna tsatsaye sai su ce sai su ce ya musu rafar kunya bai kyauta musu ba dole a yi sahu a kira sallah kuma ba haka ake wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sabai suke yi ba haka kofar liman an maye ta kofar kowa ta nan kowa zai shigo ta nan kowa zai fita ana idar da sallah wani takalliman din zai tsallaka da waya yana hello an taba ce su masallacin su na ahlus sunna ba girmamawa ba darajawa ba mutuntawa yana da kyau mu kiyaye waɗannan abubuwa wani irin wannan discipline din dole a same shi a masallaci shi zan ce Allah ya rage wa aya zaki da banda masallaci da an sha wahala da ni hai na ja sallah na juyo ka tsallaka ni kana waya ai ba za ka dawo ba Allah ya rufa su. Don Allah a jawo mutane hankali to shi ne abu da muka yi na ƙarshe, shi ne yake ba da yake ba da tsarin biredi na dubu goma a naira dubu tara, amma kuɗi a hannu. amma idan ɗauka ne a wani lokaci kowaye sai ya ce sai dai da naira ɗari ɗaya saboda wani dalili amma sai ya ji wani ya ce masa hakan bai halatta ba shin wayaya al'amarin yake yana sai da biredi ne yake ba da yake abin yake ba da na dubu goma a dubu tara ko a ba da dubu tara a ɗauki na dubu goma kai da ka saya sai ka je ka ci dubu ɗaya to wanda zai zo ba shi da dubu goma a wanda ba shi da dubu taran a hannu sai dai ɗauke shi ne sai ce to sai dai dubu tara da ɗari ɗaya zai ɗora ma ɗari ɗaya a kai da ɗauke zai yi shi ne yake tambaya halattin ƙarin wannan ɗarin amsa shi ne ya halatta amma da sharaɗi sharaɗin kuma shi ne ya zama in ya yi kwashe ba zai mai so maka ba ya halatta amma ya zama kayansa ne in ya yi kwashe ba zai mai so maka ba amma in dai kana nufin ɗauken zai je ne in yi abin da ya sayar abin da ya sayar abin da ya saura zai dawo maka da shi to bai halatta bai halatta ya je ya ciri ba a kai ba wannan kuma sanannen abu ne a wannan majalisun mun sha magana a kansa Allahu a'lam Allah ramma Allah madaukakin sarki ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصدقكم وما أنتم بمصدقي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم idan ‘yan uwa ba ku manta ba, a karatunmu da muka yi jiya, Allah mai tsarki da buwaya da ɗaukaka, ya ba mu labarin musayya da za a samu tsakanin mabiya da kuma waɗanda suka ɗora su akan wannan mummunar turba ranar alkiyama alkur'ani ya karantar da mu cewa za a yi wannan musayya a farfajiyar hisabi za a yi wannan musayya a lokacin da ake faretin zuwa wutar jahannama sannan kuma wannan musayya za ta sake maimaituwa a cikin gidan wuta bayan sun riga da sun shiga ya tabbata cewa dukkan wanda ya yi makauniyar biyayya a cikin addini yabi wani ba tare da hujja ba ba da dalili ba ba da madogara ba ya biye shi ya hana shi gane addinin Allah to ranar alkiyama ba zai masa rana ba hakan nan dukkan wanda ya jagoranci mutane akan bata ba tare da wani dalili tabbatacce ba ba tare da hujja daga wajen Allah ba to ranar alkiyama shi ma makomarsa wuta waɗanda suka bi shi kuma za su tsine masa albarka a cikin wuta kuma hakan ba zai hana su babbakuwa tare ba gaba ɗaya karatunmu na jiya shine saƙon da ya zo mana da shi to yau kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya mana mai ɗungurungun wato su mabiya da waɗanda aka bi dukkansu yanzu sun gane sun yi nadama cewa su ɓatattu ne duka sun zama ɗan wuta to waye kanwa uwar gani shaitan shi ne kan wa'uwar gani shi ya haɗa duk wannan rigima to shi ma sai Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa sai ya hau mimbarin gidan wuta ya shelanta wa ‘yan wuta barrantarsa daga duk biyayyar da suka masa haka kenan bayan su sun yi wa junansu tofin alatsi ne sannan wanda kuma ya jagoranci mafi munin al'amarin shi ne shaiɗan to shi ma zai yi jawabinsa jawabin ƙarshe wanda zai tabbatarwa kowa daga cikin wanda suke wuta cewa nadama ta same shi ta dindindin al'amari dai ya tabbata na Allah ne shi kadai da haka shi shaidan ina yake shi ma za a kawo shi zai zo zai yi jawabinsa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalar shaifanu lamma kuziyar amuru sai shaidan kuma ya ce lokacin da aka riga aka kammala al'amari aka hukunta al'amari nan malamai tafsiri suka ce ƙudiyar amuru shi ne udkhila ahlul jannatil jannata wa udkhila ahlun narin nara an shigar da ‘yan aljanna gidan aljanna Allah ka samu na cikinsu. ‘Yan wuta an kora su gidan wuta su ma suna gidan wuta Allah ka tsare mu da wuta da azaba. To shi kenan. A daidai wani lokacin an gama komai takurin kurus in ji masu tatsuniya. To Allah maɗaukacin sarki bayan an riga da an gama al'amari yake sai shi ɗan kuma sai ya ce. Malamai tafsiri suka ce sai ya hau mun barin wuta. sai ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wama antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraftumuni min qabl sifa ta kare shaitan sai ya kuwaye shela ya ce da ‘yan wuta, Inna Allah wa'adakum wa'adal haƙƙi, lalle Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya, domin shi Allah dama gaskiya gaskiya yake, wa'adallahi haƙƙan alƙawarin Allah gaskiya ne, wa man afdaku min Allah hadisan, wa man afdaku min Allah qila ba wanda ya kai Allah gaskiyar zance. kuma ba wanda ya kai Allah cika alkawari don haka sai shaidan ya ce Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ma na muku alkawari amma alkawari na ƙarya shine na saba muku na muku alkawari fa akhlaftukum kuma sai na saba muku to anan kun ga yayi blaming kansa yanzu shi ya nuna zalamarsa cewa lallai ya ɗaukan makansa cewa ya yi alkawari bai yi musu ba kuma ya saba alkawari to amma ku ji wata kamuwa da ya yi sai ce wa ma kana liya alaikum min sultani amma fa ni a lokacin da na muku alkawari kuka bi ni ba ni da wata hujja da na tsayar akan ku kuka bi ni ba hujja kuka gani ba illa an da'awtukum fastajabtum li sai dai kawai na kira ku ne kuka amsa mu ba hujja na baku irin hujjar da ta kai a karɓa a aiki da ita ba ban rusa hujjojin annabawan da suka zo muku ba ban iya na rusa hujjojin manzanni ba ban iya warware shubuhohinsu ba a'a ban zo muku da wata hujja ta a zo a gani ba amma fastajabtum li sai kuka amsa mun da na kira ku To tun da kuma masu amsawa ba hujja ne, fala ta lumo ne, to kar ku zarge ni. Wa lumo an fusa kun ku zarge kawunanku. Ma ana bi musrihikum ni ba mai kawo muku ɗoki ba ne, yau, ni ba zan iya kawo muku ɗoki ba, wa ma an sun bi musrihiyya sannan kuma ba za ku iya kawo mun ɗoki ba. inni kafartu bima ashraktumuni min qablu lallai na kafirce da abin da kuka tara ne da shi tun da na shirka na kafirce muku bauta mun da kuka yi mayar da ni Allah da kuka yi makauniyar biyayya da kuka mun na halatta muku haramiyar Allah kuka karba halal na haramta muku halaliyar Allah kuka karbe ta haram kuka mai da ni abokin tarayya da Allah ya ce, To, ni yau kafiri ne a kan wannan abin da kuke yi, kun ga ranar da shaidan ya kafurta kenan. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna zalimina lahum azabun ali, lallai azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi Allah ka tsare mu daga azabarka shedan a wannan bigire zai tabbatarwa mabiyansa cewa Allah mai alkawarin gaskiya ne kuma wannan haka ne Allah maɗaukakin sarki alkawarinsa gaskiya ne inna wa'adallahi haqq Allah ce lalle alkawarin Allah gaskiya ne Allah idan yayi alkawarin zai bada aljanna yayi alkawarin rahma yayi alkawarin masu imani zai kyautata rayuwarsu Allah madaukakin sarki idan yayi alkawari yana cikawa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah madaukakin sarki zai inganta musu rayuwarsu waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai yaye musu bakin ciki waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah maɗaukakin sarki zai hore mala'iku masu yi musu albishir wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah maɗaukakin sarki zai tanadar musu aljanna ita ce masaukinsu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwalan ta su shiga ba sa ma bidar wani masauki ba wannan ba inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne muna maraba da zuwan mai girma shugaban karamar hukumar Katagum honorable Yusuf Babayo Zaki kauran azare muna tare da shi a wannan majalisi yanzu haka Allah madaukake sarki ya mana jagora muna yi maka barka da zuwa mai girma a ciyama Allah madaukakin sarki yace shedan ya ce alƙawarin Allah gaskiya ne idan muka dubi alƙur'ani zamu ga yadda Allah ya alƙawurra wa mummunai a wurare daban-daban kaɗan daga ciki cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki yace wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله مدوكاكين سركي يجي الله ياي القوري وممني مزا ياي القوري وممني ماتا القور الجنتي تجري من تحتها الأنهار wadda koramai suke gudana ta ƙarƙashinsu khalidina fiha za su shiga ciki su dawwama wa masakin tayyibatan da kuma wuraren zama masu daɗi irin na aljanna fi jannati adad Allah ya ce wa rizwanun min Allah akbar samun yardar Allah kuma ya fi wannan girma Allah ya yarda da kai kuma ya fi wannan ka duba aljannatai irin waɗanda Allah ya tanada masauki irin na gidan aljanna da nutsuwarsa da kayan abincinsa da walwalarsa da inuwarsa da ƙoramansa da komai ga kuma dawwama a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma Allah ya yarda da kai duya kuwa muna neman yardar Allah Allah ya yarda da kai to ya kuwa yanzu cikin ayyukan kana neman yardar Allah tsakani da Allah irin yadda muke neman abinci muna neman yardar Allah haka irin yadda muke faɗi tashi akan bukatunmu na rayuwa muna faɗi tashi akan neman Allah ya yadda da mu to gashi Allah ya ce yaddarsa ta fi gudumawar aljanna wa ridwanu min Allah akbar Allah ya ce zalika huwal fawzul azim kuma wannan shine rabo mafi girma duk wanda yake son babban rabo ya nemi yardar Allah Allah ka mana arzikin yardarka amin Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an Allah yace wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al fawzul azim Allah yace Allah ya saya a wajen mummunai kun sayar Allah ya ce ya saya kun sayar? Ko sai kun ga ga wuri ga waina? Ko kuwa sai an je an ga aljanna ga ta ka ganta cewa ba yaudara ba ce kafin ka sayar? Allah ya saya idan ka sayar. amma mu'amalar mu da Allah tana nuna mun sayar to irin wannan ya wajaba akan mu rika dubawa wallahi matsayin Allah a wajenka karka tambayi kowa shine matsayinka a wajen Allah karka tambayi kowa in kana so ka san matsayinka a wajen Allah dubi matsayin Allah a wajenka haka wani cikin magabata ya ce karka tambayi kowa karka jira a dinga koda ka ana faɗan kai wane ne ai wani salihi ne ai wani ustaz ne ai wani ƙwararren aran ma ne ai wani babban malami ne ai babban shehi ne ai ya iya karanta ai ya iya darasi malamin islamiyya ma ta su zuga ka ai malam wani ya haɗu kowa yana karanta darasin sa ga takawa ga tsoron Allah ga kaza a a la tanqadi bil madihin fa innahum la ya'lamuna wa anta ma bika a'lamu wani yace karka yaudara da masu yabonka domin baka sani ba kai kafa kowa sanin kai waye kowa ya duba tsakaninsa da Allah Allah ya ce shi dai in kun sayar ya saya kuma ya ce wa'dan alaihi haqqan ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah Allah ce wa ya kai Allah cika alkawari ba yaudara a ciki wa ya kai Allah cika alkawari babu ya Allah to tunda yace ya saya kace ka sayar to ka tsaya ka sallamar da gaske cewa ka sayar me ka sayar al amwal wal anfus ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi ranka gaba daya da lafiyarka da wadatarka da himmarka da kokarinka da hikimarka da basirarka da damarka duka Allah ya saya kuma ku duba saya irin na Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala da ya saya sai ya bukaci hidimar kaɗan a wajenka. ya sayi ranfa gaba ɗaya ranka ya saya da damarka da komai da lafiyarka ya saya zai baka aljanna amma sallah yace sau biyar a rana ta dole sau biyar a rana ɗin nan in ka samu limami gwanin limami wanda ake tsitsitsi akan yana tsawaita sallah shine wanda zai maka sallar azahar a cikin minti goma sha biyu duk limamin da zai minti goma sha biyu yana jan sallah sai ka ji ana korafi akan sallarsa gwada ka gani minti sha biyu ita ce kyakkyawar sallah da za ka ji ana ƙorafi a kanta malam minti fa yana da yawa sallah gaba ɗaya ayyukan raka a hudun nan malam ba wata ɗawainiya ce mai yawa ba raka'a hudun nan gaba ɗaya wani zai maka ita a raka'a ɗayar wani domin na gani na gani za mu haɗa sallar magariba da isha a wani masallaci mun yi sallar magariba za mu shiga isha sai wani ya shigo zai yi magariba sai ga mun sallame magariba za mu shiga isha shi kuma sai ya ga gwanda ya magaribarsa daban tunda mu isha za mu sai ta da magariba muna raka a farko ta isha din nan ya gama magaribar gaba ɗaya ya zo ya santa biyun mu ta isha ya jona mana ka san wasu Allah ya musu iyawa to in ba iyawa ba yaushe za ka yi uku wani bai gama ɗaya ba kai Allah rufa asiri Allah ya taimake mu. Don haka sallah a cikin minti goma sha biyu raka a hudun nan ina gaya mu kuna ganin kamar wasa ne. Sallah a cikin minti goma sha biyu raka a hudun nan ba karamin tsawo ne da ita. Sannan duk wanda zai ja asuba a minti goma sha biyar to sai an yi kuka da shi. To in ka haɗa gaba ɗaya lissafin awa ɗaya ne a cikin awa ashirin da hudu. Awa ɗaya ce. sannan Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana azumi a cikin wata goma sha biyu wata ɗaya sha ɗaya ka cika sha wata goma sha ɗaya ka cika sha azumin wata ɗaya zakka kuma aka ce sai in kuɗi ko in dabbobi ko amfanin gona ko kuma kayan sayarwa in ba wannan ba ko ka mallaki fantaɓa sama ba zakka a ciki a ce kana da gidaje kadarori ne kana da filaye kadarori ne kana da gonake kararori ne kana da tireloli kana da motoci kana da kaza kana da kaza dukkan su gaba ɗaya in dai ba kayan a ɗaga a sayar bane ba kama sayar bane ba to dukkan su wannan arzikin naka in sun kai biliyan ɗari ba zakka a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce sai tsabar kuɗi ko amfanin gona ko dabbobi ko kayan sayarwa kuma a hakan ɗin ma ka ƙaddara ka ɗauki misalin kuɗi sai idan sun kai kimanin a yanzu miliyan goma sha ɗaya da toliya mai miliyan biyu ba mai kuɗi ba mai miliyan biyar miskini mai miliyan bakwai miskini ne mai miliyan goma ya ɗan taso yana hawa tukuna bai yi gangara ba sai ka haura sannan ka shiga gangara to idan ka kai wannan sai aka ce sai ka shekara ba da ka samu haka sai kai zakka ba a ka shekara tukunna su zauna Allah yana lallaba ka shi ya halice ka ba kuma shi ya baka ka dube da yake lallaba ka yanzu an shekara an shekara suna nan aka ko sun karu a sun karu ya ubangiji sun kai miliyan ashirin to kasa arba'in a cikin arba'in dauki ɗaya ba ni za ka bawa ba ba ‘yan uwanka mabukata wannan Allah ya saya a wajenka in za ka iya wannan Allah ya saya a wajenka in za ka iya to duk abin da Allah zai sa bayinsa to sai ka gaba wani matsawa aikin hajjin nan sau ɗaya ne a rayuwa gaba ɗaya ba duk shekara ba sau ɗaya a rayuwa kuma shi aka kima aka ce limanin su ta ilaihi sabila ba ce aka yi in dai ka musulunta sai ka yi hajji ko ta halin kaka sai aka ce a'a manista ta'a ilaihi sabilan sai wanda ya samu iko jama'a Allah ya saya zai ba da aljanna amma abin da za mu bayar ɗin ba wani abin kirki ba ne ba sai dai jarrabawa ce a ciki jarrabawa ce a ciki Allah ya ce bi anna lahumul janna shi kuma zai bayar da aljanna in mun bashi yace wa man awfa bi ahdihi min Allah ba wanda ya kai Allah cika alƙawari Allah ka samu na cikin bayin ka na kwarai. Cikin suratul Hajj Allah ta'ala yake wa'ada Allahu al-mu'minina wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna titi ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah ya alƙawarin mummunai waɗanda suka yi imani daga cikinku suka kyautata aiki Allah ta'ala ya ce ya musu alƙawarin la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim Allah zai mamayar da su a bankasa su zama su ne masu biyo baya su mallake ta su shugabance ta su iko akan ta kamar yadda yayi waɗansu a baya zai ba da kowace irin dama wa bayinsa a ban ƙasa kamar yadda ya ba wasu a baya suka yi wasa da damar da Allah ya ba su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum sana addinin da Allah ya yarda a bauta masa da shi addinin musulunci Allah zai tabbatar da addinin zai ba za su sha wahala ba kamar yanzu Allah ya ba mu ƙasa Allah ya ba mu in kun ga zabanta kyau mu tayi kyau mu ne in ta ɓaci mu ne amma Allah ya ba mu Allah ya ba mu sannan addinin ma wa ya hana ka tsakani da Allah wa ya hana ka yin addini me za ka yi yanzu wadda musulunci ya ce a yi wadda za ka ce ana kawo maka cikas ba hana ka sallah ba ba hana kiran sallah ba ba hana karatu ba ba saboda tsabar ma za mu sakata muwala haka za a kafa karatun ba a nemi izinin kowa ba ga mai girma ciyama yana tare da mu Allah ya saka da alkhairi haka aka tashi aka saba an kafa tafsirin nan ba kai takarda local government ba ko ba su ce an saba musu ba ba su ce ba su yadda ba an kafa tafsirin nan ba a gaya wa 'yan sanda ba ba a ce mun yi laifi ba ba a gaya wa civil defense ba ba a ce mun yi laifi ba mai martaba sarkin katago ba a je an nemi izininsa ba ba a ce mun yi laifi ba dama ta addini ka same ta ba wanda ya hana ka ba da shiga rayuwarka kai an yi lokacin ma da ake kafa lasufika ma a lankwasa ta gidan shugaba a rinka ragargaza ko ba a ce komai ba ko ba haka ba wannan duk yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya sakan mana dama mu yi addini Allah wata ranar je Abuja a wata anguwa da aka kira sallah sai aka kashe lasufika aka yi sallah ba lasufika aka idar da sallah limamin ya ɗauko kitabu tauhid ya buɗe aka zauna ana karatu du aka fice wadda suke zaune a gabansa ana yi bala speaker wani daga cikin mutanen anguwan da ce yaya sallah ba lasfika karatu ba lasfika ce a'a an hana an hana kiran sallah da kadai aka yadda ai da lasfika ita ma an ce a dan rage karfinta to mu fa anan tambayi malam habu bai lasfika Allah ya saka da alkhairi haka zai rika shiri yana so duk anguwan nan sai an ji ba wanda yake maka komai don Allah Allah bai ba mu damar yin addini ba Allah ya ba mu damar yin addini na sha na gaya muku da muka zauna da waɗansu bayan Allah a karatun da muka yi a Madina tsakani da Allah mun ga abubuwa fa kala kala za mu rayu da mutum da jallabiyarsa da gemunsa haka shekara guda in za ta hutu haka za ka ganci dole ya kwashe gemun nan dole ya sa jeans ya sa shirt ya zangare wallahi haka zai kama hanya mu dinnan littattafa Allah ya ji kan dan kabo Allah ya gafarta wa dan kabo jarman Kano dan kabo yace idan littafi ne na dalibin makaranta za a tafi da shi Najeriya a saka shi a jirgin kabo ko katan nawa ne a kawo masa shi kan wallahi littattafan da muka zo da su da kuka gansu muna da su a kantotin mu galibin mu dan kabo ne ya dauko mana kyauta a jirgin sama haka za ka ɗauko littattafa katankata riki-riki daga madina ka kawo makka in ka kawo makka hukumar mu ta alhazai ta najeriya za ta karɓa hannu bibbiyu a je a kai maka kayanka a sa a jirgin sama a kawo kano a sauke baka san ma waye ya taimake ka ba sai ka zo kano ka je airport a ce ga littattafan ku ka duba ina ka ina ka ka ɗauke ka kawo gida ka jera don Allah muna da abin korafin da za mu yi akan addini to bari in gaya muku akwai wadda wallahi bai isa ya ɗauki littafi ko ahalar ya tafi kasarsu ba. Akwai wanda muka yi rayuwa da su littafi daidai da ahalari da isa ya riƙe tafi da kasarsu ba. Doka ce an hana. Kai akwai wanda ya ce mun hatta tafiyarsa ba hali ya tafi kai tsaye kasarsu sai ya sauka Istanbul. Daga Istanbul ne zai canza katsi gaba ɗaya ya zama kawai alaƙarsa da ƙasarsu akan ba daga Madina yake ba. ba daga ƙasar Saudiya yake ba mutumin Tajikistan Qutbuddin mu sai ya zama idan muka dubi halin da wasu suke ciki sai mu ga ai mu addini ba wanda ya tare mana addini ba wanda ya tare mana addini dan haka in mun yi nagari dan kanmu in mun bata wallahi dan kanmu al'amura suna canza mana ne gwargwadon rashin kirkinmu amma ba haka kawai masifa take zuwa mana ba ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum Allah ce duk abin da ya same ku mara dadi na masifa hannayenku ne suka dangwalo wa ya'fu an kafir dan ma Allah yana yafewa da yawa Allah ka yafe mana wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wala yubaddilannahum min ba'dihim khawf min ba'di khawfihim amna Allah ta'ala ce kuma Allah bai canza musu in dai sun yi imani sun yi aiki na kwarai Allah zai canza musu bayan tsoronsu su samu aminci. Allah ce ya abuduna ne su bauta mini, la yi shirku na bi shai'a kasu shirka. Cike nan, ku bauta ba shirka, ba bibiyan bokaye, ba bugun ƙasa, ba duba, ba su dabaru, ba tsafi, domin su ne hanyoyin da musulmai suke iya faɗawa shirka, da wahala ka san musulmai yana bautar gunki. abubuwan da suke jefa al'ummar mu cikin shirka da sunan musulunci shine wannan nema-neman sa'a da kuma bin kaburbura nan ne shirkar da take shigo mana amma zancen a sa gunki a gaba ana bauta masa da sunan gunki to wannan kan al'ummar mu ta riga ta san cewa wannan shirka ne a fili ya bayyana mata amma ɓoyayyun shirkan nan wadda suke ɗaukan hankalin bayan Allah to wannan ita ce masifar da ke cikinmu in yana gani yana bauta wa Allah alhalin shirka yake Allah ya ce to su bauta mini kada su shirka da haka idan mun dubi waɗannan ayoyin dan mu takaita za mu ga Allah da yana da alƙawari alƙawarinsa na aljanna da haka shedan ya faɗi gaskiya a nan Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku alƙawari amma na saba muku wa man yattakhidhi shaytana waliyan فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله تعالى يتي دو wanda ya riki shedan wali yayi asara ya tabe mummuna tabewa Allah yace ya'iduhum wa yumannihim shedan yana musu alƙawari yana yaudarar su yana sanya musu bururruka wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah ta'ala yace ba alƙawarin da shedan yake wa halittu sai na yaudara ba shi da komai bai mallaki komai ba to sai gashi a cikin wuta yana hudu ba yana cewa wa wa'adtukum fa akhlaftukum na muku alkawari kuma na saba muku shin alqur'ani bai gaya mana cewa alkawarin shedan ƙarya bane alqur'ani bai gaya mana alkawarin shedan yaudara bace to hatta a dukiya ma Allah ya ce ya'idukumul faqra shedan yana ne yana muku alkawarin za ku talauci kuna sadaka Allah ya gaya mana haka ga yadda zai zo yanzu a cikin wuta yana hudu ba wa mabiyansa yana cewa na muku alkawari amma na kasa cikawa wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li sai yace amma fa in an yi tabar in an bi tabarawo abuta mabisawo yawa yace duk da cewa na saba muku alkawari amma fa kuma ku sani ba wata hujja nake da ita a kanku da ta sa kuka bi ni ba wannan yana nuna mana duk wanda za ka bi ka bi shi da hujja gamsashiya ka bi shi da hujja gamsashiya gamsashiya hujja ku alkur'ani da sunna domin ga shedan nan yanzu bayan ya tabbatar da ya karya alkawari yanzu yana mai da zargin kansu yana cewa amma fa kuma ba wata hujja na nuna muku ba kuka bi ni illa an da'awtukum fastajabtum li kiran ku nayi kuka amsa mu anan malam sa'adi Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa shedan ya kore wa kansa hujja a wani wuri kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa shedan yana da dama kamar fadin Allah madaukakin sarki dangane da al'amarin shaidan innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innahu laysa lahu sultanun shaidan ba shi da wato iko 'ala alladhina amanu akan mummunai wa 'ala rabbihim yatawakkalun su suna dogara ne ga ubangijin su kadai sai ce inna ma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu ikon sa akan masu bin sa ne akan majibincansa ne masoyansa nan ikonsa yake wallazina hum bihi mushrikun waɗanda kuma suke shirka da shi sannan haka Allah madaukaki sarki ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina baka da iko akan su bayina na kwarai mummunai baka da iko akan su sai dai halakakkun cikin su da suka bika kun ga waɗannan ayoyin da ire-iren su suna nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba wa shaiɗan dama da iko sultan amma a nan yadda shaiɗan yake magana ya ce wa ma kana li alaikum min sultan mutanen nasa da suke cikin wuta su yake cewa ma kana li alaikum min sultan can an ce innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu yaya can an tabbatar masa saltana nan kuma an kore saltana malam sa'adi ya ce eh bambancin ma'ana ne na sultana ita wani shi nan sultan a nan hujja ake nufi da burhan ba hujja na nuna muku ba kuka biyu can kuma sultani yana nufin iko da fin ƙarfi da haka can yadda Allah maɗaukaki sarki ya tabbatar masa sultani akan mabiyansa yana nufin iko ne da galaba. nan kuma da ya kore wa kansa sultani ya kore wa kansa hujja ne da haka sultani a nan hujja ne sultani a can kuma iko ne jama'a an gane wa ma kana li alaikum min sultani yace ba ni da wata hujja da nazo muku da ita illa an da'autukum in banda na kiraye ku ne kadai fastajabtum li sai kuka amsa mani fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zarge kawunan ku tunda kuma kun yi makauniyar biyayya anan laifin ku yake sai ce ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya ni yau ba mai kawo muku doki bane kuma ba masu kawo mun doki bane wannan fashin bakin sa yana karatun jiya eh ba wanda zai iya taimakon wani waqifuhum innahum mas'uluna ma lakum la tanasarun bal hum al-yawma mustaslimun haka ba wani wanda zai ba wani taimako ko agaji ai ma ana bimughisikum wa ma antum bimughisiya ni ba mai kawo muku ɗoki da caffa ba ne kuma kuma ba masu kawo mun ɗoki da caffa ba ne ba mai taimakon wani ba mai kawo gudumawa inni kafartu bima ashraktumuni min qabl yace na kafircewa shirkar da kuka yi da ni da kun dauke ni kun mai da ni Allah yace to yau na kafirce muku a daidai wannan lokacin kaga a makare kenan ko to fa Allah yana gaya mana ne dan kar mu makara eh dan kar mu makara kar a biyo shi dan sai lokacin ya zo kuma ya zo a makare yana cewa to fa ni ma banza ne kaga ba wala tahina na Allah ya ce inna zalimin lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi Allah ka tsare mu daga zalunci ka tsare mu daga kafirci ka tsare mu daga shirka ka amintar da mu da addinin mu Allah ka kubutar da mu da addinin mu Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba za mu amfani da wannan dama mu ƙara jaddada godiyar mu ga mai girma shugaban karamar hukumar Katagum da Allah ya ba shi ikon kawo mana ziyara wannan majalisi namu na karatun alkur'ani mai girma a yau honorable yusuf babayo zaki kauran azare muna ƙara godiya da jaddada godiya kusan zan ce gaskiya ka da tuta domin tun da muke gwagwarmayar wannan karatun wato mai matsayi irin ka bai taɓa ka mana ziyara irin wannan ta girmamawa ba kuma ni ba zan yi mamaki ba ganin ka kawo mana wannan ziyara saboda na sani cewa ban san ka ba baka san ni ba walalaji na kake nima ina jinka to amma yadda nake a cikin garin nake rayuwa tunda Allah madaukakin sarki ya baka wannan shugabanci kyakkyawan zato nake maka kyakkyawan zato muke maka gaskiya saboda kamun ludayinka ya zo da kyau mutane suna yabonka mutane suna sonka kuma mutane suna ganin girmanka kuma girman kai ne ka rike wa kanka girmanka saboda ka tsarewa kanka mutuncinka ka tsaya da shugabanci yadda ya kamata duk lokacin da wani al'amari ya zo wanda ya shafi gwamnatinka aka ɗora a kafafen sadarwa to muna ganin kyakkyawan comment kyakkyawan tsokaci da talakawanka suke yi wanda yake haska mana irin yadda suke kaunaka kuma suke son ka don haka yadda ka ɗauki tsarinka na jagoranci ka ci gaba da haka kuma ka ƙara akan haka wannan shine wajibin da yake kanka kuma Allah maɗaukacin sarki zai baka lada Allah subhanahu wataala zai tsare ka zai kiyaye ka kuma zai shiga cikin lamuranka duk wanda Allah duk wanda yayi don Allah to Allah ta'ala zai masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maka jagoranci lallai akwai sauyi da yawa da muke da labarin ka kawo a wannan karamar hukuma tamu ta Katago tun da ka zo ka samu abubuwa waɗanda suke a tabarbare ka yi ta ƙoƙarin gyaggyarawa domin har alawansu na iyayenmu da kakanninmu waɗanda suke faɗi tashi har masu aikin makabarta an saita musu alawansu sunsu har shugabanni na gunduma da dakatai da sauransu an saita musu dukkan da zuwan wannan bawan Allah kuma ba ba gyara na ƙarin dubu biyu ko dubu uku ba a gyara sosai daga mutum idan an gyara masa ya san an gyara masa kaga wannan alama ce ta tausayin bayan Allah alama ce ta kyakkyawan kamun lodayi muna maka fatan alkhairi Allah ta'ala kai ma ya biya maka naka bukatun Allah ya ƙara maka ɗaukaka kai ma Allah ya shiga lamuranka kuma Allah ya ƙara maka mataimaka na ƙwarai waɗanda za su dinga baka shawara ta ƙwarai kuma su taya ka aiki na gari Allah ta'ala ya rage mahaƙinta a jikinka idan da akwai idan babu Allah ta'ala ya ƙara maka kariya daga dukkan mahaƙinta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake ka ban sani ba wala Allah ko mai girma shugaban karamar hukuma akwai abin da zai gaya wa al'umma akwai wannan dama insha Allah ta'ala kafin mu addu'a mu rufe wassalamu alaikum wa